بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بديء السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه يرجعون أنزل إلينا كتابا يرفع به قوما ويضع به آخرين والصلاة والسلام على النبي الكريم الذي بعثه الله إلى الناس أجمعين بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعقلون وعلى آله وأزواجه وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan masu albarka na mana barka da wannan safiya ta ranar asabar wadda ce safiyar 16 ga watan sha'aban shekarar hijira ta 1446 wanda ya dace da lissafin 15 ga watan Fabrairu 2025 daga wannan masallaci da ake ce ma Masjidin Rashad da ke layin Laila Event Center a nan anguwar Rijiyar Zaki a birnin Kanan Dabo. Kamar yadda ɗan uwa Malam Musa ya gabatar Allah ya saka mashi alkhairi mun haɗu ne a nan don yi wa kanmu nasiha da yi wa kanmu faɗa kuma tattaunawa akan wata mas'ala da kamar yadda ya faɗa tana cikin abin da ake da suna hadisu sa'a wato masail waɗanda suke yanzu su ake yayi shine akan san asani kamar yadda bashi yake cewa san asani gaida uwar saurayi a kasuwa wai wata budurwa ce ta ga dattijuwa a kasuwa ta gaishe ta dattijuwa bata gane ta ba da ce ke kuma wace ce ani ne sauran ni ce budurwa ne wanan ki sai bawo shi ke cewa san asani gaida uwar saurayi a kasuwa kaga wannan tsabar rashin kunya ce ai ko al'ada irin tamu ta Hausawa to san asani ya riga ya zama wata cuta da take damun kusan kowa sai wanda Allah ya tsare wanda kuma mutum yana buƙatar istiqama da addu'a yana buƙatar koyaushe dinga cajin ɗin ƙwaƙwalwarsa da zuciyarsa kafin ya samu kariya daga wannan annoba da ta baza duniya ta san a sani da waɗanda suke masu harkar ilimi ba su damu da ita ba alarmomi da malaman allo da malaman zaure da limamai za ka gasa rayuwa ne cikin humul ba su so a gane su idan an gane su ma za su matsa daga inda aka san su yanzu ko mutane ne suke neman ta ruwa a jallo mutanen da suke da alaƙa da addini da wanda suke da alaƙa da harkokin rayuwa ko siyasa ko tattali ko ma me kowa ya shiga cikin wannan ja'ibar kuma har ya zama ma kamar ita ce ma'auni na cewa mutum ya samu success ya samu nasara a rayuwa shine an san shi idan ba a san shi ba ana ganin rayuwar shi ba ta da nasara ko ma me ya samu wannan musibar ta sa a kwanakin baya sai na yi wannan rubutun asali muhadara ce gama garin muhadara da aka sani da muka gabatar da ita a garin malumfashi cikin jihar katsina to sai yan uwa suka ba da shawara cewa lallai a ƙara tace ta a maishe ta yan ƙaramar risala kamar wadda muke gani din nan na sa mata suna tahdhiru tullabil ilmi wal muallimi jan kunnan ɗaliban ilimi da masu karantarwa min maghabbati shuhura daga magabba shi ne abinda bature ke ce ma consequence wato abinda ke biyo baya wanda galibi abu ne mara daɗi aƙiba mara daɗi da ke ce ma magabba wato tsoratar da ɗaliban ilimi da kuma masu aikin karantarwa game da haɗarin da ke cikin ka zama shahararre tsakankanin mutane in magabbaci shuhura bainal adamiyi da gangan na zaɓi waɗannan lafazan guda biyu ɗaliban ilimi da masu karantawa ban ce malamai ba domin ita kuma malanta daga cikin rukunanta akwai shahara duk wanda malami da ya kai malami to sunan shi mashahuri ko ya ki ko ya so da aka ji zabi na ce musu al'alam siru a'lamin nubala in dai malami ya kai malami to dama shahara tana zuwa talqaiyan ya nufaci ta ko bai nufaci ta ba to amma mu ustazai da kolaye da masu san asani din da muke neman ta ruwa a jallo to wannan wannan nasihar zuwa gare mu ne za mu tafi kai tsaye zuwa cikin muqaddimar daga inda yake cewa ta ishul umumul bashariyatu asran tahawuliyan yatgha alayhi tatawwurun i'lamiyyun mun ghairu منقطع يطغى عليه تطور إعلامي منقطع النذير al'ummomin ɗan adam suna rayuwa a wani zamani tahawul wato tahawuliyar shi ne kama a ce wani turning point wani zamani na juyin juya hali juyin juya hali a wajen tunani da al'adu da tsarin zamantakewa da duk wani abu da ka sani a wannan ƙari na 21 ya zo da sabon salo a rayuwa wanda daga cikin abin da ya tabbata sananne a wannan zamanin shine akwai tatsawurin ilami wato haɓakar al'amarin midiya hanyoyin sadarwa sun samu haɓaka wanda yake ba a taɓa gani irin shi ba kuma wannan haɓaka ta yi ɗagawa a kan rayuwar mutane ta canza duk yadda mutane suke kallon rayuwa yanzu wayan hannun ka ɗauka da muke amfani da ita za ka ga kusan ta canza kusan komai da shafin rayuwarmu da al'adunmu da yadda muke sarrafa kasuwanci da ma'ajiyar kuɗi da tunani da ilimi komai ta canza ita ce bankinka ita ce ƙur'aninka ita ce tibinka ita ce mufakkira abin nan ɗinka memo ita ce abin gayu ita ce abokin fira kusan kuma ita ce haga wannan ya canza yadda muke kalar rayuwa asirin asbahat fihi shuhura rakhisatan wani zamani wanda shahara ta waye ta zama abu mai sauƙi mai saukin samuwa wa fi mutanawili kulli man habba wa dabba kuma kowane kare da doki zai iya samun ta karin magana larabawa suke cewa man habba wa dabba kamar yadda bashi ke cewa kare da doki wato wanda bai kai ya kawo ba da can shahara wani abu ne da dole sai wanda ya aikin da ya kamata ya yi ta sannan suke samun ta sai ya yi ƙwazo a fanninsa ma'ana za a ce akwai shahararren ɗan tauri akwai shahararren ɗan dambe akwai shahararren ɗan bal akwai shahararren ɗan kasuwa akwai shahararren malami wataƙila a garin nan na kano sai a samu 'yan ƙwayani ne wanda suka shara wannan abu saboda sai da gaske ka yi aiki tukuru za ka kai ga haka ina fata mun gane sai ka yi aiki tukuru za ka kai ga shahara ɗin amma yanzu ta zama kowa ma na iya shahara haisu ya stati mar'u an yabluga shuhura an tabluga shuhuratuhu al'afaqa tabluga shuhuratuhu al'afaqa wa huwa qabi'un fi baitihi a yanzu mutum yana iya zama mashahuri duk duniya a ji labarinsa yana kwance daga ɗakinsa wamin duniya an yi harrika sakinan ba tare da ya yi wani motsin kirki ba illa na sharatihi ala mawaƙi tawasul ijtimai ba abin da zai yi in banda kawai yaɗa wasu abubuwa a social media yana daga cikin ɗakinsa ko a hotel ɗinsa ko a unguwarsu duk duniya za a ji labarinsa wanda ko da bai yiwuwa haka ومن المعروف أن الشخص المشهور في الأصول القديمة هو من يشتهر wa yu'athiru fil mi'ati aw al alafi minan nasi faqat da can aka ce wani ya shahara zai zama wani mutum ne da yake iya tasiri ga rayuwar mutane ɗan ɗaruruwa ko ɗan dubbai wa amma al mashhur fi hadha zaman fa bi imkanihi an yatahakkama ala hayati al malayin al mumaliyana duna an yuqabilahum aw ya'rifahum yanzu ko za a samu wani sunan shahara zai iya tasiri akan rayuwar miliyoyin mutane ɗaruruwan miliyoyi wanda bai san su ba ba su san shi ba kawai suna haɗuwa a kan screen yana can a ingila ko a faransa ko a london ko a lagos ko abuja ko kano duk duniya an san shi yana da followers dubbai ko miliyoyi ya faɗi magana nan da nan za ta isa ko'ina cikin duniya duk abin da ya faɗa kuma ya zama hujja duk mun san wannan wanda da ba haka ba ne sam wa min ɗabi'atul insan dan adam a ɗabi'arsa annahu mayyalun ila hubbil mahmada wa nail shuhra dan adam a ɗabi'arsa da Allah ya halice shi da gaskiya abin da yake so yana san al mahmada ayabe shi zaka ba ko yara ne yan kanana a makarantar islamiya kuma ka tamboko duk wanda yayi wani abin kirki ko wani kwazo idan malamin sa ya yabe shi zaka ga yana jin wani daɗi yana wani kafafa wani ne shuhura yana so kuma a ce shine mashahuri zai so a ce a daga shi aji a ce wani yayi kokari yayi na daya a mai tafi ko ya bada hada cikakkiya a mai kabbara dan adam yana son wannan wanti sharu seed yana so al'amarin shi ya shahara wa sum'a a ji labarin sa wa nafsuhu dan adam ransa tawaqatun ila an yushara ilaihi bil banan yana so a dinga nuna shi duk inda ya ba a ce an san shi aw an yakuna huwa hadithul majalis ko ya zama din da aka zauna labarin shi ake aw an yusma'a qawluhu yana so ya zama maganar shi abin saurare ce aw yuktaba ra'ayuhu ya zama abin da ya faɗa ra'ayinsa ko abin da ya gani a matsayin ra'ayinsa za a rubuta a jaridu a rubuta a twitter a yi ta labari a yi ta ta'aliki yana son wannan ɗadan yana son wannan wa yuza a dinga yaya ta maganarsa wa annahu la yuhibbu an yakuna ala hamishil ihtimam aw fi mu'akhkharati rakab dan adam bai so ya zama shine a baya ba a damu da shi ba ya fi so ya zama shi aka damu da shi jiwa ƴan uwa annabi Yusuf ba da Yusufu a habbu ila abina minna wani hannun usba don me za a mai da mu baya shi ne kawai damuwarsu ɗan adam duk ɗan adam bai so a ce shi ne wannan da ake cewa in ya wuce a tsaya a kalle shi in ya nemi alfarma a yi masa in yi magana a saurara masa kai in ka san shi ma kai ma ka zama wani wani jarumi ma cewa ka san shi ko kuna magana da shi ko kuna buga waya da shi au fi dairati rida bidul bai so ya zama cikin waɗanda za su zama sun yarda da ƙasƙanci shine addun duniya wa hadha amrun jibilli khuliqa alayhi al-insan wannan al'amari ne na ɗabi'a da Allah ya ci dan adam akai walidhalika la yu'abu aslan wa la yuhmadu mutlaqan saboda ba a zargin mutum akan wannan ɗabi'a duk abin da Allah ya yi mutum a matsayin ɗabi'arsa asalan ba abin zargi bane don ba shi ya kansa ba misali yanzu jin yunwa ɗabi'a ɗan adam ce so da ƙi ɗabi'ar ɗan adam ce farin ciki da baƙin ciki duka ɗabi'ar ɗan adam so da ka su a karankin kansu ba a aibata su don mutum ya ji yunwa bai yi laifi ba don mutum ya ji farin ciki bai yi laifi ba don mutum ya ji baƙin ciki bai yi laifi ba sai dai in ya wajen sarrafa su ya wuce haddin da shari'a ta ce a sarrafa ma'ana in ya ji yunwa sai ya ci haram ko ya yi farin ciki sai ya wuce haddin da shari'a ta ce a farin ciki ko ya wuce haddin da shari'a ta ce a baƙin ciki to haka idan mutum wannan son da kake a cikin ranka na ka iya abu ko ka zarce sa'o'inka a wajen iya shi wannan ba aibi bane amma idan wajen sarrafa shi ka wuce haddin da shari'a ta yi to daga nan ne aibi yake faruwa kuma fiye mutane suna wucewa yau yace walidhalika la yu'abu aslan wala yuhmadu mutlaqan fa shuhratu kama qala dr Khalid Sa'ad An-Najjar min as-sulukiyat allati lahiqaha adh-dhammu ma anna halithat mazmuma alal itlaq yana daga cikin dabi'u da ake zagin masu ita amma asali ba abin zagi bace ita karankin kanta falawlal mashahiru man tashara al-ilm wala amma al-fadl wala tanaqalat al-ajyal al-khibarat ba dan mashahurai ba ba wanda ya da ilimi duk masu yada ilimi mashahurai ne tunda kan annabawa da sahabbai wanda suka yada jihadi mashahurai ne komandoji da sauran sojojinsu wanda suka yada alkhairi duka sai da suka shahara a wannan fagen sannan alkhairin su ya yadu wa inna mazzammu min janibi athariha ala alqalb zargi yana zuwa ne ta fuskar tasirin da shahara take ma zuciya ta sa mutun ya zama mai girman kai lianna al-insana kullama zadat shuhratuhu sarat at-tabi'atu ala qalbi duk sanda mutun ya ƙara shahara to yana samawa da zuciyar shi da wata matsala ne akthar min haythu mujahadati nafsihi ala al-ikhlas zai sha wahala wajen ikhlasi wata jarudu lillahi ta'ala da wajen yi don Allah wannan game da lahira ma kenan game da duniya ma mutumin da ya shahara yana samun matsaloli da gaske matsalar shine zai waye gari bayi da yanci ya rasa yancinsa dan adam kawai mallaki abin da ya kai yancin shi daraja ba bai da yancin ya je inda ya ga dama ko ya zauna inda ya ga dama ko ya ci abincin da yake so ya ci ma wani lokaci bai da yancin magana dole sai sai abinda magoya bayan shi suke so zai faɗa in ya faɗa abin da ba sa so ya yi laifi dole sai ya fito ya ba su haƙuri ma lokaci cewa a yi haƙuri wato ya zama kayansu ya zama mallakar wasu shi bai mallaki kansa ba saboda yana bai iya magana su waye masoyansa na gaske su waye waɗanda suke san shi saboda shahararsa za ga galibi sukan samu matsala wajen aure wajen zamantakewa da sauransu zai iya yin aure ya zama matan ma kuma daga baya ta gana shi ƙarya ne ma ba ma mutumin kirki ba ne ko kuma saboda za ta gane cewa yanzu ba ita kaɗai ce matar da ta cancanci ƙaunarsa ba akwai wasu a gefe da yawa suna ƙaunarsa ko ba yadda ya iya da su duk wannan yana cikin matsalolin da mashahurai suke samu yanzu akwai mutumin da bai sai buti na rijiyar da ke wuce ba bai isa ba shi dai kaɗai da kowane adam yake cewa la bai isa ba ko ɗan ƙwallo ko malami ko ɗan fim ko wani attajiri duk inda zai je cikin gadi yake yanzu ka ɗauki gwamna ai gwamna ma mashahuri ne inda ka gwamna sunan shi mashahuri ko gwamna ya isa yan bai yawo a gari bai isa ba iyalan shi ma sa so su ganshi sai an ba su ka'ida abinci sai an baka ka'ida sutura haka komai sauraka suna rayuwa ce wata saba wa ɗabi'a akwai mutanen da zaka ga wani ma malami a cikin malaman da muka sani a ƙasar nan in ka ji irin kuka da iyalansu suke saboda shahara da suka yi sai sun baka tausayi da su malaman da iyalan za su baka tausayi to amma ka duyin dan adam yake sa'ayi dan neman wannan fitinar kowa bai so a ce shi ba a san shi ba duk inda ya ya ga ba a san shi ba sai ya ji wata nakasa cewa ashe shahara ta bata iso nan ba Allah ya kyauta innal islamu bi tabi'atihi al-mu'tadila yuridu li afradihi an yakunu salihina mutawazinina la yagtaruna bid-dunya aw tata'allaqu bihim biha qulubuhum musulunci saboda daidaitonsa baya yana so mutane masu addinin musulunci su zama madaidaita cikin rayuwa duniya bata dude su ba zuciyarsu bata makalkale da duniya ba fama madda ahadun ainihi ila mata'iha illa washara abbat nafsu domin duk wanda ya zira wa duniya ido ya makalkale mata to sai ta rikita mai zuciyarsa wa qarabal fitnata kuma sai ya kusa da matsaloli au hama haula himaha ko ya dinga wato ya dinga kiwo a gefen fitina wasa'idu wanda ke tsira game da al'amarin duniya man ja'alaha matiyatan lil akhirah shine wanda dake duniya a matsayin abin hawa da zai kai shi lahira fasarat lahu dara mamarrin la dara maqarrin sai ta zama gida ne na an shigo za a wuce kaman wurin da ake yada zango ko gidan kwanan baki ko masauki wanda za a wuce kaga bai da za a yi ka baza kafa ko ka shantake qala ta'ala Allah yana cewa la tamuddanna aynayka ila ma matta'ana bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya Allah ya ce linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairun wa abqa Allah ya ce wanda Allah sai sa cikin sutu daha ko kar ka sake ka kura ido kana mai kwaɗayi da son samun irin abin da muka baiwa wato azwajin minhum maza da matan cikinsu zaujin zaujinsu wanda yake ƙyalƙyalin duniya ne kawai sai Allah ya ce li naftinahum fi dan mu jarabce su a cikin wannan abin da muka ba su din sai Allah ya ce wa rizqu rabbika khairun wa abqa arzikin ubangijinka na lahira shi yafi alkhairi kuma shi yafi dawama saboda wannan shine dalili akan cewa duk wanda ya zira wa duniya ido ita take bashi sha'awa irin abin da ƴan duniya suke shi yake bashi sha'awa to akwai yiwuwar ya zama ya shiga cikin fitina domin Allah ya ba su abin duniya ne don ya fitine su wa min al-iqtirari bid-dunya as-sa'yu khalfa shuhra wa bariqiha yana daga cikin ruduwa da duniya shine neman shahara da kuma ruduwa da kyalkyalin ita shahara san a sani da ruduwa da kyalkyalin san a sani فكثير من الناس تتطوق تتوق نفسه إلى أن يكتسب شهرة وسيطا بين الناس mafi yawan mutane suna so su ga cewa an san su an ji labarinsu walidhalika kad yas'al ba'du bi kulli wasilatin mumkina ila taqiqi shuhra so da ka ga mutun yana yin iyayinsa dan a ji labarinsa walau ala hisabi mukhalafati ad-din wal akhlaqi wal muru'a koda ko at the expense of zai saba wa addini zai saba wa halaye nagari zai saba wa abin jin kunya ko waɗanda abin da suke dan aji labarinsu ya saba wa addininsu za su yi fasikanci za su yi saban Allah za su yi shirka wasu za su hada da bokaye don neman cewa aji labarinsu wani haye kisan kai hakanan wal akhlaq duk wani abu da yake abin halin kirki ko abin halin nagarta zai iya bankwana da shi kamar yadda muke gani yanzu hakanan wal muru'a sai an cire kunya wanda yake jin kunya ba a ba a jin labarinsa wannan yasa zaka ga al'aslu game da mata shine akwai karancin mashahure a cikin su saboda diya mace kunya shine unwanu hal awwal shine adashin ta na farko saboda ka ko a cikin tarihin mutanen da ɗaiɗai ne matan da ake jin labarinsu kuma su ma ba sa ban kwana da kunya su don a ji labarinsu a cikin sahabbai irin su Aisha misali irin su Maryam da Allah ya bada labari irin su Asiya in ka gangaro har zuwa kan dai wasu mata irin su Rabi'atul Adawiya zaka ga ɗai ɗai ne ake ji labarin an ji labarin namiji ɗari sai a ji labarin mata uku saboda unwanin su na kunya din nan da sai zama yanzu zaka ga diyama ce tana yin abin da namiji ma yana jin kunya ita kuma tana yi saboda nan da nan labarin ta zai baza ko ina domin kowa zai ce wannan wace ce wannan wace irin mara tarbiyya ce wannan ko ba ta da iyaye ne to daga nan sai a sai a sai sai ta tambari idh min khasa'is shuhra annaha ta'uzzu al-mar'a ila al-mughamarati azza daga cikin muwasafat na shuhura shine takan ingiza mutum zuwa ga duk mai neman ta yana iya shiga duk wani adventure yana iya duk wata alkafara shine almugamara zai iya shiga wata cakwakiyar da mai tsanani ce dan dai kawai a ji labarinsa zai iya kirkiran ƙarya zai iya yin abin da zai rabu da mutuncinsa وتمكن لمريدها لمريدها ما يبرر ما يبرر له الوسيله التي ياخذه الى الشهره za kuma ta sa mutumin da yake neman shuhura wato yayi abin da yake ganin shi ya yayi aiki da ka'ida ta alwasilatu tubarriru halgaya ka'ida ce ta duniya ta Machiavelli a cikin littafin shi The Prince a cikin The Prince yana cewa wani abu da kake nema in dai abin ya cancanta a neme shi to karka damu da hanyar da zaka bi kowace iri ce kana son misali shugabanci ko kana son ka samu kuɗi to da hanyar da zaka bi ka samu shugabancin nan in dai shugabancin ya kamata a same shi to hanyar ma ta dace ita ma abu ko mara kyau ce shine alwasilatu tughriru hal tubarriru hal ghaya and justifies the means to za ka ga mutum ya ɗauki wannan hanyar shura yake so ko to ko me zai idan ya same ta bai damu da cewa ko da abin da zai din mara kyau wa huna makmalul khatari wa mahmalul sharak alladhi la yantaqish nan shine asalin matsalar nan kuma shine inda kaya take shiga kafa wanda ba ta fita tunanin cewa tunda ina neman shahara to komai ma zan iya yi babu komai falbahasu an shuhra zari'atun ila khalalin fi fi aqidati tauhid mai neman shahara yana iya samun matsala a tauhidinsa domin fi karanci shine yayi wato riya wan qilabun fi mafahimil ghayatil bashariyya fil wujud kuma ya canza ma'anar abin da yasa Allah ya halicci mutane wa naksatun fi tartibil ihtimamat kuma ya samu matsala a cikin da yake jera priorities ɗinsa ne yafi muhimmanci fahu suratu tatbiqiyya lirriya in kana so ka ga riya aikace to ka nemi mutumin da yake neman shahara almuhbitu lil a'mal riya ne bata aiki din nan fi mizanin shari'a lidha saboda haka ne hazzar shar'ul mutahhar min hubbi shuhrati was sa'i wara adh-dhuhuri daga nan ne wato shari'a ta mu ta musulunci ta ja kunne akan san asani da kokarin fafutukar dole sai mutum ya bayyana وتعلق القلب بتأسيس بنيان السمعة aka tsorata kuma da zuciyarka ta damfari da san aji labarinka ala hisabi thawabil akhirah wanda duk wanda zai haka sai yayi sai ya hakura da ladan lahira dan ba bai yi waka yakin lahira kuma kana neman yabon duniya ko ka samu ko baka samu baka yi asarar na lahira wa shuratu wa hubbuha babun wasiun a wannan zamanin mun lura cewa ita shahara wannan san a sani ta zama wata kofa mai faɗi wangaliliyar kofa walaysa muqtasiran ala fi'atin bi ainiha ba wasu mutane ne kadai suka keɓanta da wannan fitina ba bal takunu fil hakimi wal alimi wal waziri wal ganiyi wal mufakkiri wal katibi wal fannani was sufi wa ghairihim kathirun wa kathir yanzu zaka ga shugaba da malami da minista da attajiri da ɗan boko da marubuci da ɗan wasan kwaikwayo da ɗan jarida da wane da wane da wane kowa shahara yake ne kowa yanzu so yake a ce ya shahara an ji labarinsa wani ma sai ya fita daga da'ira aikinsa ya shiga na wani don dai a san shi daga likita ya kuma ya kuma sharhi akan siyasa da rayuwa da addini kaga attajiri ya kuma ya shiga harkar siyasa ko gidan soja kaga almajiri ustazu ya kuma ya shiga gwagwarmaya ta neman abin nan yanci ko siyasar partisan siyasar jam'iyyu kowa dai zaka ga wato kawai na za a samu shahara da aka aka samu tare ma waɗanda ‘yan komai da ruwansu komai sai sun yi magana a kai komai siyasa ne addini ne rayuwa ne tattalin arziki zamantakewa tarbiyya yaƙi zaman lafiya yunwa ƙoshi komai suna da ta cewa kai da abin da suka sani da wanda ba sani ba wanda Allah yake ce a antum haula ijalatum fi ma lakum bi ilm falima tahajjatum ko falima tuhajjuna fi ma laysa lakum bi ilm in kun yi magana akan abin da kuke da ilimi an kyale ku to bisa kuke shiga wanda babu ilimi ba ku da ilimi akai akwai wanda ma zai zai zai zai nufaci wani abin banza dan kawai shahara da wani abin banza fa kam min shakhsin sa'a bi kulli ma utiya min taqatin aw tahayyala aw araqa dima' ko mutanen da suke iya ƙoƙarin duk da za su yi da duk abin da suke da shi na energy au ta hayyala ko ya wata dabara au a raƙar dima ko ya zubar da jini au baƙasha ko ya zalunci ya kai farmaki au zalama li ajli tasaddur wa shuhra dan kawai aji labarinsa wa kan min ganiyin abba fi riba mai wadata ya shiga harkar wata kasuwa ta riba a wishtara wa ba'a bil'ina ko ya siya ya siyar da cinikin da ya haramta a wahtakar ko ya zama mai ɓoye kaya yana hodin kaya wata iba fil jam'i wal addi ya sha wahala wajen tara kuɗi da lissafi da ya shtahira ginahu kawai manufarsa shine a ji labarinsa cikin attajiran garin wa kam min alimin auda'in kaba malami ko mai wa'azi wanda yake samun tuntube wa zalla ko ya zame wan qalabat haluhu ko ya juye al'amarin shi ya juye daga malanta zuwa wani abu daban aura'a wasan ma'a ko gashi cikin harkar riya da sum ali ajli shuhura da neman shahara kawai wa kam min sufiyin qala batilan dan jaridar zai faɗi ƙarya wa akhfa haqqan ya boye gaskiya wa ash'ala naran lil fitna dan ya rura wutar fitna li ajli shuhura wa kam min mumassilin wa mumassilatin sun dama ana samun dan wasan kwaikwayo namiji ko mace irtakabal harama wanda zai aikata laifi da ya saba wa shari'a Allah au asha alfahisha ko ya dinga bayyana alfasha au nashar alfujura ko ya dinga yada fajirci au sawwaqal majuna ko ya maida wani abu na hauka ya zama kayan kasuwancin sa abinda kawai hauka ne kowa ya gani ya san wannan hauka ce da ta bara wanda yake bukata kawai a kai shi a boye shi a gidan mahaukata amma zaka da wani abu yake samun kuɗi wani da zagi wani da ihu wani da guje-guje wani da wasa da ruwan kwata abu iri-iri da gashi nan da ya ajalin shahura a san wannan duk muna gani ban son kama sunan ko ɗaya a cikinsu amma na san duk kun sani wannan musamman a nan arewacin najeriya musamman a kano allah ya ma albarka wannan gari namu na kano gari ne mai albarka saboda yawansa kasan gari yana da yawa to kuma yana shi ma yana da yawa in kana neman mutanen kirki ka zo kano za ka same su da yawa yanzu misali babu garin da ya kai Kano arewacin Najeriya yawan malamai masana masana addinin musulunci babu wanda dai kowanne ya isa malami a duniyar nan zaka samu wajen guda 30 a kanan nan yayin da zaka yi lissafa garuwa 30 ba su da guda ɗaya irin na Kano magana ta gaskiya ko haka ƴan kasuwa haka masu wadata haka ƴan boko to haka kuma ƴan iska ma haka ƴan iska ma babu irin na Kano duk wani ba wanda yake so iskanci a wani gari sai ga garin su ma mai kadan sai ya zo nan a garin su ba za a yi tudarci wannan iskancin ba sai ya baro garin su daga north east ko daga north central ko daga ko ina ne sai ya dawo ya markazi a kanan nan saboda nan ne za a yi tolerating din shi tunda ana da yawa a nan zai samu komai da yake nema to wannan wannan duka misali ne na irin yadda al'amura suka zama wanda muna ganin su suna kallon mu fa hadhihi wa fil jumla fa hadhihi mudhakkiratu latifa تم تجهيزها لتقييد بعض الحقائق المهمة والحاسمة wannan dan karamin handout an tsara shi ne dan a rubuta wasu bayanai wanda ake ganin sa da muhimmanci kuma wanda suke na yankan shakku fi tahdhiri dan jan kunne min shuhra daga san asani wa tabi'atiha da abin da ke biyo bayanta min ajali an ya qara'a har-ragibu fil khair fatan mu shine wanda yake son kanshi da alkhairi ya karanta min talabatul ilmi cikin dalibai walmuntasibina ila ilmi da kuma masu dangantuwa zuwa ga ilimi akwai ɗaliban ilimi da gaske ɗalibai ne ilimi suke nema ko kuma masu dangantuwa zuwa ga ilimi wanda hakikanin al'amari ba ɗaliban ilimi bane eh yawanci galibi za ga ustazai ne da irin ake ce ma fans mabiya kusan kowane malami yana da mabiya ɗalibai su ne wanda su ilimi suke nema sun san malamin da zai koya musu suna ba gurin shi ko kuma fans wanda suke bin malamai online social media amma za ka ga sai ka zan cewa ga wani group sunansa masoyawa ne ko wane wane fans to su ne waɗannan masu dangantuwa zuwa ga malamai su abin da suke so kuma malamin ya ci gaba da yin abin da suke so shi ma malamin ya saba abin da suke so za su yi baran baran da shi in kuma yana abin da suke so ko da saba wa Allah babu komai kaga wannan fans ne kowace kungiya da kowane malami da kowane tafarki suna da shi to wa ahluhu da kuma ma'abota ilimi na gaske kaga kala uku kenan ɗaliban ilimi masu dangantuwa zuwa ga masu ilimi da masu ilimin kowa zai iya amfana wayan tafi a biha fa ma kana min fiha min khairin duk abin da ke cikin wannan takarda na alkhairi fa min Allah wahda wa as'aluhu at-tawfiq was sadad wa ma kana fiha min khata'in aw khalalin ne wannan aw aibin fa minni wa min waswas ash-shaytan wa astaghfirullah min kulli dhanbin wa khati'atin wa huwa al-ghafurur rahim wa ad'uhu ta'ala ina roƙon Allah ubangiji an yaj'ala hadha al-amala wa sa'ira a'mali khalisatan liwajhi al-karim Allah ya sa dan shi muke yi gaba daya wa an yanfa bihi jami'ahu wa qari'ahu wa sami'ahu wa man balak Allah ya sa da wanda ya rubuta da wanda ya karanta da wanda ya saurara da wanda labari ya kai masa kowa ya ci amfanin sa rabbana ighfir lana wa li ikhwanina sabaquna bil iman wa razana fi qulubina ghillal ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim hakim to wannan ita ce muqaddima wanda ta dan so ta yi tsayi amma saboda kaman summary ce na abin iya haka ma an ka tashi ya kamata ka fara tintintinin to lalle akwai matsala to me ya kamata a yi ta yana za a bullo mata to abu na farko da aka yi magana shine me ita kanta shuhura da abin kana so kai magana akan shi yana da kyau kai defining din concept din mata cewa san a sani shahara shuhura duk muna ta faɗan waɗannan kalmomin to wai me ake nufi da shahara me kike ita a shuhuratu kalmar shahara a larabci babban shuhura ce ake cewa shuhura ban ma sai sukun zuhur shai'i hatta ya shahararun nasu shi ne wani abu ya bayyana har ya zama sananne a gun kowa ai kaga asali al'aslu shine al-khumul shine aksu aksu shuhur kowa ba wanda ya san shi daga maman shi sai baban shi sai yan gidansu to haka mutum yana fitowa daga gidansu yana ƙara sanin mutane suna ƙara sanin shi da'ira inda aka san shi tana ƙaruwa tun daga lungunsu ko lokonsu har zuwa islamiyya ko anguwa ko kasuwarsu ko makarantarsu har ya kai an san shi a duk garinsu ko a duk yankinsu wani kuma ba zai kai nan ba da yawa ba sa kaiwa nan saboda haka da gwargwadon damar da mutum ya samu ko jarabawa da Allah ya mai da gwargwadon yadda za a zama an san shi ko ya san mutane wa yuqalu rajulun mashhur wa amrun mashhur akan ce mutum wani mashahuri ko wani abu mashahurin al'amari kamar wata haditha da ta faru kowa ya santa wa yuqalu akan ce shahara fulanun saifa idza naza'ahu mutum ya cire takobinsa daga cikin kube min ghimdihi wa rafa'ahu ala nas ya daga haka sai a ce shahara saifahu wato ya mai da ta shahararriya a cikin mutane ana ana iya cewa shaharahu ana iya cewa shaharahu bishaddi idan aka ce wa shaharahu a alanahu wa aza'ahu wani ya sanar da abu kaza tsakanin mutane washtaharahu fashtahara ya nema a san abun kuma an san shi wal ma'arufu washahiru in ga an ce ash-shahir da yake da mashhur shine al ma'ruf wa kaza shaharu haka nan wata da ake ce mishi ash-shaharu ma'khudun min ash-shuhra shi ma saboda ana sanin shirin da ya kama shahru sha'aban shahru shawwal shahru shi ma sai a ce mishi ash-shahru wato wani sanannen lokaci ah li'annahu yashharu yawm tulu'i hilalihi saboda ana shaharanta da al'amarin shirin da jinjirin watan shi fito kaza fi ghairi wahidin min ma'ajimin lugati wannan zantuka an rairayo su ne daga littattafan kamus na larabci mabambanta ka tahdhib akwai tahdhibul lugha lil azhari wa lisan al arab na ibn manzur al ifriqi wa tajul arud na murtada zabidi wastilahan la yakhtalifu ma'ana shuhra istilahan amma ma'anahu lughawi ba bambanci da ma'anar shuhra a harshe da ma'anar shi a istilahin malaman fiqh fa shuhratu indal fuqaha ظهور الشيء وزيوعه ووضوحه واستفادة أمره بين الناس haka ce shahara abu a gun malamai ana nufin ya bayyana ya yadu ya zama a fili ya zama kowa na da labarin abu kashtiharin libas kamar shaharar wata tufa a sai wani wani tufa shahararre da aka san shi wani irin dinki ko wani yayi ko wani nau'in material awin nikah kamar shaharantar da aure in malam fiqh suka ce daga cikin aure ana so a shaharantar da shi wato kowa ya ji labari wanda ya kamata ya ji labari awin nasab kamar shaharar dangantaka a san wani dan wani ne aw shakhs ko shaharar mutum wa fil asr rahim a wannan zamanin da muke rayuwa contemporary time din mu asbatu shuhra mizatan li mustakhdimi mawaqi'it tawasuli wa baramijid dardasha an wayi gari shahara ta zama wata miza wani abu sananne ga masu amfani users sune mustakhdimi masu amfani da mawaqi'ut tawasul wato kafafan sada zumunta wa baramijid dardasha baramij sune app apps sai ke ce ma baramij addardasha shine chatting chatting wannan da muke kun ga ku duba ku ga abinda wani wani abu mamaki yana nake cewa wasu na san su kansu turawa ba sai tunanin wannan abubuwan za su zama da suka zama ba domin an ce hanyoyin sada zumunta yanzu kuma ba sa sada wata zumunta hanyoyi ne kawai na badala domin zumunta tana da definition ɗinta tana da kuma ma'abotanta ma'ana zumunci tsakanina da ƴan uwana da iyayena da ƙannena da abokaina da makwabtana da sauran mutanen da ke harka da su ya kamata a ce mutanen da aka ce ma friends a facebook iya waɗannan ne iya wanda kake da wata alaƙa da shi ƙaninka ne ko wanka ko sirikinka ko mijin ƙanwaka ko ɗan angogo ko ɗan ajinku ko wanda kuke da wata harka da shi amma za ga mafi wanda muke cewa friends mutane da ba mu taɓa sanin saboda samu ba saboda haka kalmar friends ba ta hawa kansu a definition ɗin ba abokai ba ne ba ku rayu da mutum ba bai san ka ba ka san shi ba masu shi friend ɗinka kaga an canza wa kalmar suna sannan an ce wani sunan shi follower mai binka a ina ya ganka ya bi ka ya bi ka zuwa ina me kake yi da ina ka tafi ya bi ka saboda haka sai aka wayi gari kawai abinda mutane suke nema ita wannan mizar ta shahara wadda tana faruwa ne daga yawan tara mabiya din ko yawan tara abokai ko da yuyuyu ne sai a wayi gari ka ji mutane har suna murna ana musu murna cewa alhamdulillah ka tara mabiya a wane yana da mabiya dubu ɗari kaza kai alhamdulillah kuma har wa'azi idan mutum ya zaka je yana tutiyar cewa ai wa'azin da nayi mutane dubu kaza sun kalle shi fala hawla wala quwwata illa billah wato kawai manufar da mutane su san dai me ake ciki ba wai Allah ya gani ya yadda ya karba mala'iku su gani su rubuta su kaiwa Allah Allah ya ce to an karba ba wannan da mutane ba ba sa damuwa da shin Allah ya karbi wannan aikin ko bai karba ba a ai mutum dubu kaza sun kalla ai mutum dubu kaza sun yi comment wannan illar ta waye ne ta zama gama gari a cikin ban wasu ne saboda haka ana ganin wani da bai da followers da yawa to bai isa bane wani da yake da su shi ya isa da gurgurun yawan followers ɗinka da gurgurun isanka da gurgurun yawan waɗanda suke sauraron abin da kake suke kalla da gurgurun inda ka kai saboda tun ma kafin a kai ga maganar ba da kuɗi ko balanta kuma inda ake ba da kuɗi ya ke ce ma abin monetization monetization kaga nan monetization ai a harkar gwamnati aka san shi ko me kuma a baka wasu abubuwa sai a ce to a mai maka da su kuɗi kamar dauki mutum sabon ma'aikaci za a bashi gida za a bashi abun hawa za a bashi kuɗin furniture da kawai sai a ce to a juya su kawai a bashi kuɗi da wannan shi ake ce monetization a bashi kuɗi madadin wannan kayayyakin amma yanzu monetization shine a juya wannan shirin da mutane suke zuwa kuɗi ta zama miza Allah ya kyauta haifu ya kun mustaqdimuna bi infaqil ghali war rakhis min at masu amfani da hanyoyin sadarwa suna ciyar da duk wani abu mai daraja da mai arha min at na energy din su wal maharat da basirar su wal muhtawayat da creating din content shine muhtawa li jalbil intiba dan su ji hankalin mutane wal ittija dan a juyo a kalle su bi khalqin nasharat ta hanyar yin annashara shine posting wasuwar da yin ainihin wato hotuna wal video hat da videos wa gairi zalika da makamancin waɗannan iri-iri abubuwa ga sanan da ake dan dai kawai wai a wayi gari dai an hankali ya dawo kanka dan a ce kayi trending dan a ce ai labarin ka ake ta yi ko ina ka zama popular kowa wai abin da kawai yake nema kenan koda ko ala hisabil muru'a ala hisabil akhlaq ala hisabil ikhlas mutane musu damu ba wannan abin zama yana da haɗari kwarai har yanzu muna taswirin matsalar wa shuratu fi asrina asbar zahiratan wadiha wa balwa amma ta zama wato bala'i wanda ya gama ko'ina wa za da tsina billatan wa za da tsinu billatan abinda ya ƙara jiƙa ya ƙara wa barna dawaki fi hirsin nasi alaiha intisharu mawaƙin tawasul ijtima'i abinda ya ƙara mata matsala shine yaɗuwar sauƙin samuwar hanyoyin amfani da mawaƙin tawasul ɗin social media wa usulul jamahir alal hawatif dhakiya da kuma kowane kowa na da yana da alhatif dhaki shine smartphone wato waya wanda take mai yin take da basira kamar ta dan adam take da AI technology tana iya yin abin da dan adam yake na tunani ko sauransu da ta yi arha kowa na iya mallaka aka baza su a duniya yanzu din da kaga mutane iya yawan mu dinnan iya yawan wayoyin da suke cikin masallacin nan hala masu haura haka don wannan da guda biyu kuma dinda ka ji haka ga mutane da talakawanmu da matsakaita da attajirai da dattawa da yara da manya da maza da mata kowa na da wayan nan alhatifin zaki saɓanin shekaru ashirin baya wanda lokacin koda dai akwai amma ba kowa ya mallaka ba wanda zai iya mallaka sai wanda ya bunƙasa kuma galibi kuma wanda ya bunƙasa bai da lokacin ɓatawa kan wannan ɓarnan galibi duk wanda har ya bunƙasa ya arzikin da Allah ya mallakan hatifin zaki to yana da abin da yake da zai dauke hankalinsa yanzu kuma galibi wanda suke mallakan wayo ma wanda ba su da wani abin ne sai taɓa wayar kun ga irony din ko saboda haka samuwar su a hannun manya da yara da malamai da ɗalibai da iyaye da ƴaƴa da dattawa da samari da maza da mata kowa na da ita ya taimaka wannan saukin ya taimaka wajen abin nan wato ƙara rudewa al'amarin faƙar asbaha nashrun nasi suwar anfusihim an waye gari wai dan mutum ya yada hotunan kansa da kansa wa maqati video hatib da video clips dinsa amran adiyan ya zama gama garin abu ya zama gama garin abu hotunan mutane za ce mutum da kanshi ma yake yadawa ba wani abu bane video da kanshi yake wa kanshi da kuwa ana ganin wani abin aibi ne hoton da ake ce ma selfie wanda ya zama ƙauyenci ma aiko ya zama ƙauyenci yanzu na taɓa kanta wani research akan selfie cewa duk wanda yake yin selfie akalla guda ashirin a rana kuma yana iya yana iya posting ɗin one over four ɗin su ko to wannan yana da wani psychological problem yes a America aka wannan research ba na manta ba wata ko ta ƙasar turawa dai farko farko da aka fara yayin selfie aka yi ta gwada kwakwalen mutanen da suke yawan yada selfie din sai ga galibin su suna da wani cuta cutar shine a da gaske akwai cutar inferiority complex ash'ur bin naqas mutum ne mutum wanda yake jin cewa shi bai isa ba ko ana rena shi to yana so yayi bridging up yana so yayi augmenting renin da ake masa to yana yin haka ta hanyar ya dinga yada hotuna duk sanda ya sa kaya mai kyau ko ya tsaya a kofar wani gida mai kyau ko ta mota mai kyau ko ya ci abinci mai kyau ko ya yada kaga da wani aikin mata ne ai domin su ne suke irin wannan jima junan sahabaici tsakaninta da kishiyar sauri ko tsakaninta da kawarta ko wani abu amma ya zama mata ma suna yi kowa ya zama kamar dan daudu to wannan ya zama wani abu gama gari har ma ba a ganin shi a matsayin laifi sawa'un kanu fi salatin laili mutum a cikin sallar dare fi ramadan ga mu muna muna muna muna yau za mu sauka yau 27 ga ramadan yau za mu sauka ka ga limamin sallar dare sai an kama mishi kyamara shi ma da duniya ana ganin shi da ka buɗe kai za ka ga irin waɗannan abubuwan ba haka bane aw fi mashayir alhajj haka na wajen aikin haji waye taba zuwa aikin haji da bai hoto ba ba zai yiwu ma a yanzu abadan yanzu ba zai yi ka je aikin haji ka rawa baka hoto in ba ai maka ba in ba kai ba wani zai maka kafin ka ankara kuma an gani a gida an gani a gida kuma amurka za ta yada a cikin group ɗinsu na 'yan matan na 'yan matan mandawari cewa a ta yi baban alhaisam da adda a gaishen suna yau arafa haka wani turo mai wannan hoton wadda alamala ta yama da adda ga ma a biyar ali da cita aika ake nema adda a wajen ka ga muna ɗaukar harama mafito mu je za mu ɗauki harama da Allah a tiyama adda da ce ai abunka ake nema adda a yi taran maka adda mu da muke gida kai matafiyi kai a wajen umara kai a garin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato dai sai kide ko in gashi cikin ihramin cewa yau shi ma dai Allah yayi Allah ya kyauta sannan yace au khilala ada'il umra ko kuma lokacin yin umara a mashair a makka au athna tawzi'i sadaqat lokacin ba da sadaka mutum zai ba da sadaka sai ya yayata ya wulakanta mutane ana ɗaukan su yana ba su sadaka a tamfa ko kayan azumi ko kayan shan ruwa ko sun yi gobara ko ya je asibiti zai taimaka marasa lafiya wal hibat da kyaututtuka wani ƴaƴan shi ma zai ba su kyautar da sai ya nuna cewa gashi ya sai mu sabon jakunkuna ko an ninka musu sabon uniform ko an sa su a sabon makaranta ko an sai musu keke au ilatil muhtajin da lokacin baiwa masu bukata agaji irin lokacin da aka yi wani annoba aka yi wani ambaliya ko aka yi wani hatsarin mota kaga wannan agaji suke bukata bisa sai ka dauki hoton su ko hoton gobara duk wannan bai da wani amfani kai har da hoton gawa ma gawa ma wani sai ya nuna gashi nan muna saka wani a kabari yanzu nan da ba ga mu a wali mai giginya ga mu a makabatar dan dolo duka irin wannan bai da wani amfani ba bai da amfani sam amma mun daina ma tunanin cewa kuskure autilawatul qur'an kuma mutum ya zauna kawai karanta alqur'ani ana daukar shi a bidiyo ba koyarwa yake ba ba musabaka yake ba ba musaffa suke yi ba kawai dai a ganshi ya iya karatu kawai to wa yake wa kaga dole madakhil na shedan dole su shigo mana wa fi majalisil ilm da kuma majalisin ilimi wa dauratul tadrib da daura irin wannan da muke yi wal muhadarat da laccoci wal hafalat da bukukuwa wa halin majarra da ire-iren su yanzu har ma misali yanzu karatu ana ganin daga cikin rukunan karatu dole akwai wannan kayan aikin in babu su kai babu karatu to wannan ma shi ma shi ma wani madakal ne na shedan of course akwai karatun da za a buƙaci saboda akwai ƴan uwa da yawa da suke bi daga nesa za a buƙaci eh ba za a ɗauka dan su wannan an ɗauka don haka babu matsala amma kawai za ka ga wani dai manufa ce ta dole su ma sai dai an gan mu a shafin majalisin shekawa na kawai kawai shi ma dai a dai gan shi akwai wanda wallahi da dama babu bukata sai an yi laifinsu babu bukata na sha faɗin wannan magana wallahi babu bukata sai an yi laifinsu a bar shi kawai iya mu da muke so mu koya mu koya duk karatun da muka koya har muka ɗan iya abin da muke ganin mun iya galibi babu ba mu da shi a alkodin wannan muka koya aji tun daga islamiyya har zuwa university don mu koya gun asalin malaman da suka koya mana karatun da muke ganin yanzu mun dan iya dan Allah ma da recording din su babu da shi kuma wane ne yanzu ya zama malami ta hanyar bin recording din wannan mu malami kwaya daya da za a ce wannan ya zama malami saboda tsaba bin recording da ake babu shi sai dai ya zama tsaba rudadde ku kala da kin ku gani mafi yawan masu aikin yaɗa karatuttuka akan social media su ne suke zama fitina a cikin mutane duk wata fita da kaji a cikin ahlus sunna zaka ga wani wanda ya kirkiro ta wani mashahurin mai yada karatu ne in court mai yada karatu ba dalibin ilimi ba saboda a cikin yada wannan zai je kuma har ya rude tunda shi ba tacewa yake kwatankwacin shi shine kuma kwatankwacin kwakware inda ruwa yake bi idan an yi ruwa idan an yi ruwa shin kana ganin kwakwaren nan zai iya zama rijiya da za da yi ruwa a sha sunan shi kenan kan kwakware idan ruwa ya gama wucewa wanda ya saura ya datti ya tara sauro amma wanda ya wuce ɗana fashe zai je ya tsima a ƙasa ya kwanta a labul na ruwa kuma ya zama rijiya to shine kamar kwatan kwatan wanda zai koya a gun malami ya zama rijiya da za a ɗiba shi ma daga gare shi amma wanda ya tsaya kawai a kan titi komai bi yake yi a kan titin facebook bai taɓa zama malami ba amma zai iya zama ɗan hayaniya ɗan kishin addini zai iya zama wanda ya fi kowa followers zai iya zama wanda ya fi kowa iya rigima saboda haka in dai karatu na koyar da asalin ilimi ne to ba bukata sai an yi rikodin din shi ba a bukata in kuma za a an bukaci zuwa ga rikodin to ba dole ne sai an gan shi live ba a yi rikodin din a ajiye saboda mai bukata akwai inda za a sa musu su bukata sai ni yanzu akwai katukan da muke a darar hadisi wanda kwata-kwata ba a sare na aikin rikodin ɗinsu ba idan na iya ne kawai kuma ni kuma idan na idan na yi rikodin ɗinsu audio to ba a kowane zaure nake saka su akwai zaurin na sannan na ɗalibai ilimi ne iyanin nake sakawa wanda ya je ya ji a wajen shi ya jiyo dama dama wurin ɗalibai ne yanzu kawai mutum ne ya shigo nan ya ɗauka wa'azi yake kaga shi ya kawo kanshi ba mu gaito shi ba zai ji wani abu na wa'azi a nan ba ma tattauna matsaloli ne kawai dan shi wa'azi zai yake za ce Allah ya ce annabi ya ce ya ji kamar da ya fita ga jahannama nan tana jiran shi ana ya sai da zai ya tsira to kaga ba za ka ji wannan ba saboda haka mu kiyaye jama'a mu daina zama mu biye ma abin da duk ake yi kawai mu ce sai mun yi muma sai mun yi a ce mutane su kai ga har bedroom ɗin sai sun saka a cikin video cewa ga mu a bedroom ga amarya ai yanzu aka kawo ta ga mu nan za mu je cin abinci ga mu nan muna honeymoon komai mutane ba su da wani secret da ya rage musu yanzu sannan kuma har public kamar da farada zuwa har public suna ganin su suka mallaki duka rayuwar mutane har a ce dole wane sai ka fito ka yi bayani akan kaza saboda mutane suna ganin haƙƙin su ne wannan bayanin waye ba su haƙƙi waye ba ka haƙƙi yanzu idan ina rigima da matata ta ta yi magana misali ta ce ai wani azzalimi ne sai a ce to mala asgar dole ka fito ka gaya mana gaskiya tsakaninka da matarka din nan in ba haka ba za mu yadda ba ba ka ake yi ba sai sai mu je gaba alƙali da ita tana so a ji bayani shine yake da yancin yace sai na yi magana amma duk duniya ba tunda in na ga wasu kai na da suka aura mai ita shikenan in sun nemi bayani amma mutanen duniya ba su da yancin sai sun ji bayanin da ke faruwa a gidan mu amma yanzu kaga mutane haka suke gani cewa haƙƙin su ne sai sun ji me ya kawo wannan shine tahaluk akan istikhdam da kuma su istikhdam na wasailu tawassul ijtimai muna haka muna asarar lokacin mu muna asarar kudaden mu muna asarar mutuncin mu su kuma kamfanonin suna ta arziki yanzu kamfanonin da suke yin harkar sadarwa dinnan a duk duniya ba wanda kike samun kuɗi da su kamfanonin da ke sai da data da kamfanonin da ke sai da wayoyi da kamfanonin da ke yin applications din da masu uku ne da masu wayoyin da masu application ɗin darlasha ɗin da kuma masu sai mana da data ba wanda yake samun kuɗin da suke samu kalla da kyau ka gani in ana magana masu kuɗin duniya individuals ɗin su ne masu kuɗin duniya ana magana kamfani masu kuɗi kamfanin su ne masu kuɗi mu kuma kullun tsaya cewa maki kullun fatan ka a ce wata sabuwa ta fito bari ka kai wannan farm center ka karyar da ita ka cika dubu tamanin a baka wata bayan wata uku su sake fito da wata to yaushe kai za ka yi hankali kenan Allah ya kyauta amin wa isharul ibadat wannan wata magana ce ta bujuru idan hukuncin bayyana ayyukan ibada sallah ta tarawihi ko sallar farilla ko karatun alkur'ani amrun yajri alaihi al-ahkamu takhlifiyya al-khamsa za a iya gudanar da ahkamu takhlifiyya guda biyar sune al-wajib wal haram wal mustahab wal halal wal makruh waɗannan guda biyar ɗin za a iya gudanar da su bai ma an ta kuna wajibar akwai ibadar da wajibi ne ka yi ta a bayyana kowa ya gani ka salatul mar'il jama'ata wal juma'a wajibi ne ka ce ka dinga sallar jam'i a cikin mutane sallar juma'a ka dinga a cikin mutane bai halasta ka ce dan ni ina tsoron kada riya ta shigo na ba zuwa jam'i bai halasta wannan ma'an nas au haraman akwai ne zai kuma haramun bi anna aslal fi'li mimma la yajibu isharuhu ya zama wani aiki ne wanda kwata-kwata bai kamata a san kana yin shi ba tsakaninka da Allah ne ana son kowane musulmi ya zama da wata dangantaka tsakanin shi da Allah wanda kai da Allah kai kuka san wannan abu kana ma Allah wata ibada da kowa bai sani ba wa yakunu fi qasdil mudhhiri riya aw uju ya zama kuma kana bayyanawa ne dan riya ko dan a yi mamakin ka to wannan haramun ne wa kad yakunu mubahan shine na tsakiya kenan ko kaman sawwara nuzhatahu fi baitihi aw sayyaratihi aw hadiqatihi aw tijaratihi aw hirbatihi litaswiq kaman wanda zai fita yawon shakatawa sai yayi hotunan inda yaje ko gidansa ko motarsa ko gonarsa ko kasuwancinsa yayi haka litaswiq dan advert marketing in kana da wani kayan siyarwa yanda yanzu kowa ya mai da kaso shi kan social media ka saka atamfofi yadda mata suke dina yan status din nan ka saka huluna ka saka blouse kana tallan gida kai dan kamasho ne na gidaje ko kana sai da tsofaffin karafuna da babura duk ka saka wannan kaga kasuwancin da kake to wannan al'aslu halas ne al'aslu game da shi halas ne fal aslu fi ashya'il ibaha sai dai a nan ma yana da kyau ka ji tsoron kambun baka ka ji tsoron kambun baka musamman game da bayyana abubuwan da ka samu na rayuwa na nasararka ka ji tsoron kambun baka wata rana wani ya taɓa kira na daga maiduguri ba na manta ba tun shekaru kamar shida ko biyar baya wai suna musu akan cewa wai ni asgar wai ban yi phd ba wai don allah in fito da phd na wai in saka a social media da ajiyar na ce ya ga dama wanda ya bai daban ya ga dama ya ban musulunci ne sai wannan sai na rana da shi shi ya ba da PhD ko dan kai dan shi nayi da zan dole sai na fito na manna wai in fito in manna kowa ya gani dan a kure shi na cewa ni ba shi na kure shi ni na san na yi PhD kuma wanda suka bada sun san na yi shikenan saboda wani a sanda zaka ce misali alhamdulillah yau ga na yi defense din masters ina bari in sa a social media a lokacin wani maki ne yana gani zai ji ba daɗi zai maka mugun fata ko mugun aniya to ba ma tuna wannan masu rukuya za su iya bada labarin abin da ke faruwa da 'yan mata ko yara da sauransu wanda ake yin saka su a social media iyayensu na yawan saka su sai su zo suna ta zazzabi suna rashin lafiya galibi kan baka ne nabi ya ce kambun baka yana iya kai mutum kabari yana iya kai raƙumi tukunya ya ce bayan ƙaddara Allah babu abin da ke kashe mutane al'umma ta kamar kambun baka kun tuna wata mata da aka naɗa minista a garin nan aka faɗi sunanta cewa minista surutu da yawa kafin gobe an cire ta kambun baka ne wannan abu ya faru da ita mutane ba su sani aka yi ta surutu ce ce ku ce ta yi yarinya ba ta cancanta ba kaza kaza kaza kai wanda suka ci sa ba sun ta kai suka ce kai mun fasa ba ta wallahi sharrin kamun baka ne da a ce ba a sanar din ba kawai sai dai jin labari aka yi a rantsa da ita ba shikenan ba ta wuce wajen to to wannan ma wanda yake halasta musamman ga abin da ka san a ɗabi'ance ana iya samun mahassada ana iya samun yan kyashi to ka kiyaye yawan bayyanawa ka kiyaye yawan faɗan abin da ka gani shi ne abin da faru annabi yusufa baban shi ya ce masa kar ka faɗi amma kuma ya zai fara za ka kusurwa ya kala ikhwati ka faiki dole ka kaida yana zuwa kuma ya ce musu na yi mafarki baba ya ce kan faɗa mu amma kunji kunji kunji yaro ko kuma sai da suka mashi kadu lahu kaidan ɗin makircin da suka mashi ai ba kaɗan bane sun yi ƙoƙarin kashe shi sun ce mashi ɓarawo in ya sarik bakar sarka kun lahu min qablu sun kore shi a gari da sauransu ka duba irin wahalar da ya sha duka da a ce ya yi shuru bai faɗa ba wataƙila da dubba musamman wannan labarin ba sau da ko da na halas ɗin ma a yi ƙoƙari a rage yawan yaɗawa in ba ya zama dole ba ko kuma ko za a yaɗa kai ya zama kai ne mai yaɗawa wa kad yakunu hadha makruhan wannan na halas ɗin yana iya zama makruhi shine idza alha au udmina idan ya kautar da kai daga abin da ya dace na rayuwarka ko kuma ka zama mudmin ka zama addicted yana iya zama makaruhi abin da ya halasta kana iya yada wani abu naka na halas amma idan yayi yawa har ya kwatar da kai daga asalin maslahar rayuwarka to ya zama makaruhi ko kuma ka zama kana da idmani idmani shine addiction ya zama ko da yaushe kana yada abubuwa wanda suke halas ne wal mustahabbu ma ma kana min insanin dhi maziyatin wa qabulin wa makana mustahabbi ne ga mutumin da yake mai daraja wanda aka san shi aka san mutuncinsa yurja an yi kuta dabi zai nuna wani abu wanda ana fatan in an gani a koyi shi wani abu da ya na sadaka wani abu da ya na alkhairi wani abu da ya na kirki misali a ce a samu wani mutum ɗan shekara hamsin ya hada alkurani a cikin matasa sa'o'in mu na ƙasa da mu babu laifi wannan a shaharantar da shi ya yi karatu a ɗauka don watakila sauyin shi da suke ganin da lokaci ya wuce musu su ga cewa ashe za su iya kaga zai zama kaman an motivating din su to irin wannan babu laifi yana iya zama mustahabbi faman sanna fil islam sunnatan hasana lahu ajruha wa ajru man amila biha wasitru aslam duk da haka boye abubuwa shi kuma ka zaman lafiya faqad qala ta'ala in tubdu sadaqati fa ni'ma hi wa in tukhfuha wa tutu al fuqara'a fa huwa khairul lakum zamu saurara anan sai an juya kasa insha Allah sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi